أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد يوم مسلمي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته barkanmu da kasancewa a cikin wannan makaranta tamu mai taro albarka makarantar imamu asim integrated school da ke da lambar adireshi mai tukunyar street a wannan unguwa mai tarin albarka unguwar fantami a nan fadar jihar gombe babu shakka na kasance cikin farin ciki da kuma jin daɗin kasancewa ta ɗaya daga cikin mahalarta wannan makaranta a lokaci bayan lokaci domin gaisawa da 'yan uwa daga cikin malaman wannan makaranta da kuma arba ma'ana ido da wa'azu daga cikin ɗaliban wannan makaranta mai albarka hakan zai kasance kuma a samu tabadulin kalmomi kalma ɗaya ko biyu wanda za ta iya zama kuziri a haɗuwar mu zuwa da domin ƙa'idar shi ne wata zawadu fa inna khaira zali taqwa ku yi kuziri amma fayyan kuziri shi ne kuzirin tsoron Allah duk inda aka haɗu a irin wannan wani mai albarka babban manufa hadafi ko em shi ne a jaddadawa mutane tsoron Allah a tabbatar da cewa tsoron Allah su ya kawo alaƙa da Allah kuma ta gyaru maza da mata yara da manya wanda shi ne hadafi duk abin da ake ta ƙoƙari a yi wannan a kasa zaune da tsaye ba dare ba rana to babban abin da ake cewa cimmawa shi ne a jaddada alaƙa tsakanin bawa da ubangijinsa alaƙa ta yi kyau wadda in alaƙa ta yi kyau rayuwa za ta yi kyau wadda idan rayuwa ta yi kyau za ta yi ƙarshe mai kyau idan aka samu ƙarshe mai kyau kuma za a samu kuma mai kyau wadda shi ne fatan mu gaba ɗaya yau muna yi ne na lahadi wanda ya daidai da goma sha bakwai ga watan sha'ban watan takwas a cikin jerin girota na musulunci guda goma sha biyu hijira yau na da shekara dubu da dari hudu arba'in da shida goma sha shida ga watan biyu na shekarar miladiya dubu biyu da ishirin da biyar kamar yadda sanarwa ta gabata da malam ya sa aka sanarwa za a ɗan taƙaita magana ne game da marabala da ma da zuwa ramadan wanda zai iske mu insha Allah in Allah ya ja rayuwar mu kasa da sati biyu sati biyu masu zuwa yanzu kowa yana azumi inda musulmi ne wanda azumin ya zama wajibi a kansa ba wanda baya azumi saboda haka muna yi wa Allah ta'ala godiya da ya kama wannan lokaci ya bar mu da tunanin mu da hankalin mu har mu yi tunanin zuwa Ramadan to Allah muna gode mu akwai ƴan uwan musulmai wanda hankalinsu kwata-kwata baya ramadan su wani ma baya san ramadan din yanzu domin ya san wata ne ba ciye-ciye da shaye-shaye da rayu ne shi gani yake kamar wata watan watan tashin hankalinsa ya fi zuwa to lalle duk wanda yake da irin wannan tunanin babu shakka imaninsa ya yi imaninsa ya yi ƙasa da yawa amma duk musulmi kwarai iya mara balari da zuwa iya ƙaunar ya zo ya same su da rayuwarsa domin irin alkhairai da ba su iyaka wanda Allah ya cinye karkashin wannan wata mai albarka sani ya uwa wannan makaranta ta saba gabata da irin wannan muhadara da lokaci bayan lokaci babu shakka wannan lokaci lokaci ne da ya kamata mu tunatar da junanmu mu ƙara ƙaimi mu ƙara azama mu ƙara niyya da hoɓɓasa domin mu tarbi wannan wata da ke gaban mai taro albarka malamai suna cewa akwai abubuwa da ɗan dama wanda ya kamata dukkan musulmi namiji ko musulma mace a tadace su a yi shiri ya zamto an hau kansu an fita kansu kafin ramadan ya domin wata ne da babu kansu shi ne sayyidi shuhurun sana kamar yadda malamai suke faɗa ramadan shi ne shugabannin watannin shekara gaba ɗaya shi ne shugaba a dukkan watannin guda goma sha zai isa a misali da Allah ta'ala ya zaɓi watan ya saukar da alƙur'ani a cikinsa saukar wata jumlatul wahida inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahr tanazzalu al malaa'ikatu wa ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr salamu hiya hatta matla'il fajr wannan alƙur'ani Allah iya ba mu labarin cewa sau ƙasar jumlatar wahida ya sauka a wannan wata mai albarka wata Ramadan kuma a wata Ramadan din ma a daren Lailatul Qadr wanda ake samun sa a kwanukan mara na goma ƙarshen wannan wata kuma Allah ta'ala yake faɗa a suratul Baqara shaharu ramadan alladhi unzila fihi alquran wata ramadan shine wanda Allah ya zaba ya saukar da alqur'ani cikin wata kun ga saukar alkur'ani mai girma cikin watan ramadan ya nuna mana kan cewa shi ramadan ɗin iya da ɗoriyar daraja iya da ɗoriyar martaba iya da ɗoriyar kima a kan watannin da ba ramadan ba domin allah ya zaɓi watan kamar yadda ya zaɓi manzan allah sallallahu alaihi wasallama a cikin annabawa da manzanni gaba ɗaya ba shi alkur'ani Allah yana cewa Allahu yastafi innal mala'ikati rusulan wa minan nas Allah iya zaba daga cikin bayinsa wanda yaso daga cikin mutane ko aljanu sai ba su manzanci to Allah ya zabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zabo ansa annabawa da batunna la hastafa adama wa nuhan wa ali ibrahim wa ali imran al alamin kamar yadda Allah ya zabi masu qur'ani Allah ta'ala yake ce sun ma'awar su wani kitabun da tilas ba sai na miki bari duk wannan zaɓi ne daga Allah to haka ramadanu Allah ne zaɓi a sauran watanni shekara sai ya zaɓe shi da wannan kima bayan ya zaɓe shi wajen saukar da alkurani a cikinsa sai ya zaɓi wata wajen a cika ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda biyar muna da rukunan musulunci guda biyar a cikin musulunci بني الإسلام على خمسة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله سي إقامة الصلاة سي إيتاء الزكاة سي صوم رمضان سي حج البيت من استطاع إليه سبيلا وأن سمي فايف pillars of Islam أركان الإسلام الخمس ركن مسلم تقولابيا كونغا دورية درجة كدرجة bayan an zaɓi watan an saukar da alƙur'ani sai Allah ya zaɓi watan ya zama cikamakin cika rukunan musulunci guda biyar a kan kowane bawa musulmi. To babu shakka Ramadan ya rabauta, ya tsira da darajoci masu ya sa malamai suke cewa babu wata da Allah ta'ala yake kusanto da aljanna kusa-kusa ga bayansa kamar wata Ramadan. Ramadan Allah ta'ala iya kusanto da aljanna kusa kusa da bayan sannan kuma iya nesa ta wuta ta yi nesa da bayan shi yasa idan watan ya matso kaman wannan lokaci aka ci daga bakin shugaba sallallahu alaihi wasallam yana cewa ya baki da tsairi aka bi wa ya baki shari'a ya mai neman alkhairi kamar so kusa watan alkhairi ya kawo duk mai neman alkhairi a cikinmu maza da kumata to a shirya tarban alkhairi shi ne wata ramadan ta harshen ma'aikin sallallahu alaihi wasallam alkhairi iya rubanyuwa alkhairi iya yawaita alkhairi yana yawan tsotsa a wannan watan ramadanu mai zuwa cikin ikon Allah da rahama Allah da jin kansa Allah ta'ala iya mamakon ruwan alkhairi a wannan wata na Ramadan ne. Saboda duk wanda take so ko yake so ya samu alkhairi ya mamaye shi, ya samu alkhairi ya shiga cikinsa to babu shakka ya san yadda zai yi tafi wannan wata na Ramadan mai albarka malamai suna cewa akwai abubuwa da ya kamata dukkan musulmi da musulma a yi shiri a kansu domin mara bala ne ma da wannan wata mai zuwa dukkan mu mun sani cewa dukkan wani al'amari idan ya doso maka ko ya doso miki to muna abin da ake cewa shiri a kan tanaji yanzu wani wata an sa aure wata shida wani ma shekara amma tun daga ran da aka zauna aka yi declaring din debt to tun daga nan za a fara shi tun daga nan wata tana da juna wata biyu uku haka to tun yanzu a fara shirin haihuwar wannan juna da abubuwa makamantan waɗannan da yawa a rayuwa to shi ma ramadan wata ne da ya kamata a yi tanajinsa a yi shirin shigarsa domin a ribatu da alkhairansa ya sa asar ya tabbata cewa sahabbai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an ce su rayuwarsu masu shekara ɗin gaba ɗaya ta ƙare cikin da ke wata ramadan rayuwar sahabbai ta shekara to duka tana da alaƙa da wata ramadan malamai suna cewa idan sahabbai suka yi aiki cikin Ramadan aka kammala ibadan wata Ramadan Ramadan ya wuce to sai sun kirga watanni ɗaya biyu har wata shida suna roƙon Allah ya karɓi ibadar da suke a wata Ramadan suna roƙon Allah ya karɓi ibadar da suke a wata Ramadan domin Allah ta'ala iya cewa ba kowa ne ke karɓar aikinsa ba inna ma ya takabbaru Allahu minal muttaqin Allah kada iya karɓar aiki ne a mu masu takawa wannan ne zai tabbata cewa annabi Ibrahim alaihi salam da ɗansa annabi Ismail alaihi salam lokacin da Allah ya ba su umarni gina Ka'aba to suna gina Ka'aba kuma suna addu'a Allah ya karbi wannan aiki wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'id min al-bayt wa Ismail rabbana taqabbal minna suna cewa Allah ka karba mana Allah ka karba to sahabbai idan an yi Ramadan suna yin watanni shida suna roƙon Allah ya karɓi ibadarsu da suka gabatar a Ramadan. Idan sun yi wata shida kuma za su kama addu'ar Allah ya kai rayuwarsu Ramadan mai zuwa. Allah ya kai rayuwarsu Ramadan mai zuwa. Daga cikin addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya addu'a Allah ya kai rayuwarsu zuwa ga Ramadan. Allah ya kai rayuwarsu zuwa ga Ramadan. To babu shakka wannan abu ne da zai nuna kan cewa bai kamata ne sakaci da wannan alkhairan watan tun kafin watan ya zo alkhairan suke bayyana daga cikin alkhairan watan akwai irin ibadoji da ake so musulmi ya samarwa da kansa a wannan wata na shafa musamman yawaita azumi da yawaita karatun alkur'ani da kwatanta sadaka da kyauta kun ga wannan kamar walkamin ake da ramadan kafin ramadan din ya zo a baje kolin waɗannan din karatun alkur'ani shi azumin yawan nafifilin to ya kamata a ce tun yanzu musulmi namiji da mace an saba da wannan gangar jikinki ya saba da azumi kafin ramadan gangar jikinki ya saba da tsayuwar dare kafin ramadan hannunki ya saba kyauta da bayarwa kafin ramadan ya babu shakka wannan iya cikin da'a da'a bila magabata irin abin da magabata suka tsoro a kan suka samu suna yin abin da ya kamata na shiri da kimsi kafin ramadan ya zo domin shiri a da tarbar wannan wata mai albarka daga cikin abin da ya fi zama wajibi shine mata iyaye mata da sauran yan uwa mata din da shari'a ta zama wajibi a kansu don aka shirya wannan muhadara ko wannan lecture babban abin da ke kan kowace ɗaya daga cikin ta fara dubawa ta waiga domin shirin ramadan da take yi ta duba ta ga ana binta azumi ana binta azumin ramadan da ya wuce na bara domin ku cikin irin yadda Allah ta'ala ya kaddara muku a rayuwar in dai lafiya lafiya a ga lafiya kowane wata akwai kwanukan da Allah ta'ala ya kaddara za ku ware su ba za ku kusanci Allah da ibada da sallah ko azumi to har in da bashin azumi a kan ki na bara to ki gaggauta biyan sa da Ramadan ya domin dainul lahi a haƙƙo an yi ba bashin Allah shi ne fi cancanta da aramanci akwai mata masu sukaci za a bi su azumi wata ɗaiɗai har goma har sha ɗaya wata sha ɗaya amma ka ji kuma na ma tambaya wallahi akwai azumin ba ban yi ba kuma gashi ramadan ya zo gashi kaza kaza ya zai wata goma sha ɗaya ba an yi damuna a wannan wata guda goma sha ɗaya lokacin da ake ruwa da azumin ma ba zai bada ba an yi sanyi an yi mutumukun sanyi lokacin da azumin ma ba za ki san kina yi amma duk da haka sakaci ya hana kirama azumi har sai wani ramadan din ya zo ya ci miki to babu shakka wannan kuskure ne wannan laifi yasa mazhabar imamu malik ta sa doka domin jan kunne da ta'azimi cewa wanda ake bin ta'azimin Ramadan na bara ba ta rama ba don sakaci ta nuna ko in kula ta ita rama har Ramadan ɗin ba ne zo ya same ta ba sanadiyar jinya ko wani abu a sakaci ne kawai to an ce idan Ramadan ɗin ba ne ya wuce idan za ta rama wancan bashin na bara sai ta rama azumin kuma sai ta ciyar sai ta rama kuma sai ta ciyar sanadiyar me sakacin da ta yi har shekara ta dawo ba ta rama akwai mata da yawa wanda maganan nan da nake suna ji kuma sun san kansu ana bin su azumi ba su rama ba to Allah ya sani kuma bashin Allah shine ya kuce tanta da aramaki matakin farko in kina so ki shiga Ramadan da kafar dama to ki rama bashin da ake binki na azumin ramadanin ba ki gaggauta ramawa in kuma ki rama falillahi alhamdu haka ake su falahu wa ni'ma abu na biyu abu na biyu mai muhimmanci shine duk wacce take da matsala ta gaba ko juyawa juna fiska ko kauracewa juna to ta yi gaggawar neman sulhu da ‘yan wata kafin ramadan da ko da gidanku ɗaya mijinku ɗaya shedan ya bi ta kanku har ba kwa magana ko kuna juyawa juna baya in kun yi magana sai dai in a gaban mutane amma in ku biyu ne ba za ku yi magana ba ina kiranku da babban murya wallahi in kuna son azumin ku ya kai gaci lafiya to ku yafi wa junan ku nemi sulhu wa junan ku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan ranar alhamis da litinin ana hauhawa da aikin bayi zuwa ga sama ana hauhawa da aikin bayi zuwa ga sama ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib wal 'amalu as-salih yarfa'u to Allah sai ya faɗa wa mala'iku masu masu cikilar wannan aiki zuwa ga sama sai Allah ya ce ya ce wa mala'iku ku duba duk wanda suke da gaba a junansu to kar ku zo mun da aiki sunan ba za ta ba kin ga azumi iya cikin aiki mafi girma ga rayuwar da gidan miji ga ɗawainiya da yara ga hidimar girki da waye da shara da wanke-wanke duk kina wannan ne don ki tsira a gaban Allah ki samu rahama to gaba da yar uwarki za ta hana wannan aiki na ke jigun da ke gaba ki san da wannan ki san da wannan ki kokarin gyara ke ki saukar da girman kanki ki fara yi mata sallama hakan da kika yi ba kashi bane ba babuwa bace an ce duk wanda suke da matsala ta rashin mu'amala mai kyau wa junansu har in ɗaya daga ciki ya ji wa'azi zai gyara ya fara sallama wa ɗan uwansa to shi wanda ya fara din akwai alƙawarin wani gwaggwaban lada da alƙai daga Allah zuwa gare shi ina ga kira gare ku ku ne dan abu kaɗan zai sa ku jiwa ya juna baya mata kuna da wannan sanadiyar kuna zaune bisa al'ada da aka gano daga gargajiya da maguzanci na cewa abokiyar zamanki a gidan mijinki kamar abokiyar gabarki shi yasa ma aka dau sunan wai kishiya ko kishi wannan maguzanci ne kalma ce ba magujiya ita abokiyar zama ake cewa a Hausa mai kyau abokiyar zamanki a gidan mijin amma duk inda ka ji kishi akwai gasa akwai kuma kokarin dankwafe wanda kuke tare da shi ta karfi da yaki saboda haka a gyara wannan zamantakewa mazan Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaba na masu kwatanta adalci a duniya in dai mutum adalci zai yi shi manzon Allah ne shugaban sa manzon Allah shine shugaban masu tausayi manzon Allah shine shugaban dukkan wata ɗabi'a ta kwarai da za a ce mara balale da wannan ɗabi'a to manzon Allah shine shugaba ga kowa domin ya ce bu'istu li utammima makarimul akhlaq ni an aiko ni jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin na zama na zama cikamakin kyawawa to kun ga da a ce auren mata fiye da daya ba adalci bane ba tausayi bane to da ba za a samu manzon Allah yayi in dai a haɗa ku zama ku biyu ku uku ku hudu a ƙarƙashin mijinku guda ɗaya a ce hakan ba adalci ba ne hakan ba daidai ba ne wallahi da mazan Allah ba ne to amma mazan Allah ya auri mata mata ɗaiɗaiɗaiɗai da Allah ya halattar masa sai dai auri mata guda goma sha ya koma ga Allah ya bar mata tara a gidansa a matsayin matansa inda haɗa mata su zauna ƙarƙashin miji ba daidai ba ne ba adalci ba ne wallahi mazala ba zai saboda haka ki yarda zamanki a gidan miji da abokiyar zamanki ba da baki kowace ta zage ta nemi aljanna kowace ta fitar da kaikai da wannan alamar maguzancin na zuciya na cewa kishiya ba abokiyar amana ba ce a ɗauke wannan magana ku zauna lafiya aljanna kuke nema shi ma mijin ɗawainiyar da yake da ku aljanna shi ma ke nema saboda haka a gyara tsakani yasa Allah ta'ala ke cewa fattaqullaha wa aslihu za ta bayyana ku ji tsoron Allah ku kiyaye ku gyara abin da ya baci a tsakanin Allah ya san za a samu sabani Allah bai halicce mu kamar mala'iku ba Allah bai halicce mu kamar manzanni ba mu za mu iya saba masa za mu iya ba daidai ba za mu iya samun saɓani wa juna to sai Allah ke ca saɓanin kar ya zama gaba ku gyara inna malmu'minu na yatsuwa ba asali su bai na masu imani Allah ce ‘yan uwan juna ne ku to ku gyara abin da ke tsakanin ku gyara ku gyara abin da ke tsakanin kar ku yadda kar ki yadda ki ga cikin layin da wanda ba a karɓar aiki karki yadda karki yadda ya zama miki jagora domin Allah ta'ala yana cewa a inna shaytana lakum aduwwun fattakiduhu aduwwa inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'i shaytan maki ne gare ku kuma ku rike shi maki ba abin da zai sa riga ba in ba shaytan ba domin kiyayya da ƙoƙarin raba ku da samun rahamar Allah, ki gane wani, ki ɗau wannan ki sa a ƙoƙon zuciyarki, a yau ba a gobe ba, in kin san da matsala da ke da abokiyar zamanki ko maƙociyarki, ki nemi taimakon Allah, ki zama to ke ce sanadiyar shirin ku, ke ce sanadiyar kawo ƙarshen wannan matsala ɗin. Wannan iya cikin shiri da ya kamata mu ƙarfafa kafin Ramadan yanzu, domin aikin mu ya tsira. domin aiki mai je gaban Allah na san duk cikin kuna ba wacce za ta so a ce tana aiki kuma Allah baya fara ko da akwai ni dai wallahi ina so Allah ya karba aiki da dan har addu'a nake rabbana taqabbal minni har addu'a nake Allah ka karba abin da ne na ibada a ku din akwai wacce ba ta so Allah ya karba aikin ta akwai wanda ba ta so in dai kina so Allah ya karbi aikin ki da kike yi na ibada to ki zamto ba wanda kike gaba da shi a rayuwarki ya zamto ba ki da abokin gaba shi aminci da aminantaka ba da kowa yake yi ba abinda musulunci yake so mu kore shine gaba ce ba ya so amma wacce za ki faɗa wa surrinki da amanarki ba kowa ba ba kowa ne yake aboki da shi ba ba kowa ce yake kawace da ita ba amma Allah ta'ala ya ce ku musulmai ba na so ku yi gaba gaba ce Allah ba su yi ya sa ma ya ce haƙƙin musulmi akan musulmi guda shi ne a wata ruwayar guda bakwai a wata ruwayar guda biyar daga ciki akwai sallama akwai ziyartar sa in ba shi da lafiya akwai yi masa nasiha idan ta dace akwai a gaida shi idan ya yi atishawa akwai halittar jana'izarsa idan ya mutu akwai amsa gayyatarsa idan ya gayyace ta yakin alkhairi wannan da iya cin haƙul musulmi alal musulmi domin Allah wannan haƙoƙin idan muna kula da su muna kiyaye su to ba za a samu masu gaba a junansu wannan gaba ta biyu ita ce ku yi ƙoƙarin sulhu wa junanku karki yadda yau a ce kina da abokiyar gaba ko akwai wacce ba kwa magana da ita wannan ba karamin hadari ba ne wannan bala'i ne wanda ba shi da misali duk abin da zai hana Allah ya karɓi aikin ki to ni a gari na iya cikin bala'i mafi girma inna hala inda da kuwa Allah ya mana jagora abu na uku mai mahimmanci shine kula da lokaci kula da lokaci lokaci iya da tsada ya sa wani malami ke cewa agala mina zahabir shi lokaci tsadarsa ta fi zinariya da azurfa domin zinariya da azurfa idan ka kashe su za ka iya zuwa ka nemo su amma lokaci idan ya tafi ba zai dawo ba la ya udu wala ya ahu lokaci bai dawowa ko ba za ka iya taɓa canja shi da wani abu ba yasa wani daga cikin larabawa ya dattatta sai ke cewa wallan shababu hamidatul ayyamu law kana zalika yushtara aw yarji yake cewa kwanakin samartaka masu dadi sun wuce sun shuda sun bada baya da ma dai za su dawo da tamanni da gudu ko kuma za a siyo su da kuɗi za a sa kuɗi a su ba zai yi ba yanzu jiya asabar sha shida ga watan sha'aban shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da shida bayan hijira har abada ba za ta dawo ba ki tuna jiya yi da hankalinki da saninki da komai za ki iya tilawar abin da kika yi a jiya to ita wannan jiyan da muke faɗa wallahi tallahi da duniya za ta kai shekara biliyan ba ta ƙare ba jiyan nan dai ba za ta dawo ba in kin ribace ta kin ribace ta in kin yi hasararta kin yi hasararta ba za dai ta dawo ba to haka yau da muke ciki mun yi sallan asuba gashi yanzu mun doshi a zahar gadangada to asuban nan da muka yi dazun nan har abada ba za ta dawo ta shuda ta tafi bayan da ta dawo so saboda ka lokaci iya da muhimmanci yasa Allah dukkan aikin ibadan nan ya ta'allaka su da lokaci sallah Allah ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta ai kitaban muaqqatan wajibi ne wanda yake dan fada lokaci wajibi ne mai lokaci yanzu ki sallan azhar Allah ba zai karba ba tunda lokacin da bai yi ba kuma in kika bari lokacin ya zo da gangan baki ba lokacin ya wuce nan ma ko da kin Allah ba zai karba domin ibada ce wanda take da alaka da lokaci ga Ramadan wanda muke magana akan sa yanzu sai Allah ya sa lokaci shi yasa ya ce faman shahida minkum shahara falyasu wanda rayuwarsa ta kai wannan wata na Ramadan da hankalinsa da lafiyarsa to ya azurci wata shahida shine hadara idan ka je Allah ya kai ka lokacin ba ra'a ba kuma yadda wasu ma'a suke fassarawa a'a halattar wata Allah ya kai rayuwar ki wata yanzu misali saura kwana sha biyu ko sha uku a fara azumi a ce ba ki fara tun daga yanzu ki kamar goma in ramadan ya zo yake ishirin to Allah ba zai karba ba ba wancan ba wannan din saboda me lokacinsa bai yi ba kun ga ce lokaci yana da muhimmanci aikin hajji sai Allah ce alhajju ashhuru ma'lumat hajji wa an su watanni ne sanannu zulqa'ida zulhijja almuharram idan kika je makka yanzu sai da ki umara amma fa yanda za ki aikin hajji a yanzu mu lokacin sa bai zo ba zakka aka ce wa atu haqqahu yawm hasadi dole sai lokaci yayi in mun kula da wannan to za mu gane cewa lalle lokaci abu ne mai muhimmanci هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل سيتمي لتعلموا عدد عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالله عدد السنين والحساب hatta daga cikin hikimar Allah ta halittar rana da wata da yini da dare to akwai sanin kwanakin shekara da lissafi an sa auren wance wata kaza yau wance tana da juna wata kaza an haifuwa ne yau watansa kaza wannan duk lissafi ne yau wane ya mutu kwana kaza wane ya mutu wata kaza wane ya mutu shekara kaza mace mijinta ya mutu za ta zauna zaman takaba lokaci ne sai ta yi mai wata hudu da kwana goma lokaci ne yau an sake ta alaƙadar Allah to sai ta zauna ta yi jini uku shi ma lokaci ne sai ta jira wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasta ƙuru'in yantadirna sai ta jira ta zauna ta dakata kun ga wannan duk ibadat ce nake karantowa to duka ibadat ce muta'allika bi zaman bil waqt yasa malamai suka ce dukkan aikin ibada iya da alaka da zarfu zaman ko zarfu makan ku kula da wannan ashe lokaci iya da tsada layya aka ce sai goma ga watan zulhijja arfa aka ce sai tara ga watan zulhijja ana ganewa lailatul qadari aka ce sai a ramadan ramadan din ma sai a goman karshe a goman karshe ma a kwanakin mara ashe lokaci ya da muhimmanci duk abin da muke a musulunci akan lokaci muke tafiya yasa duk mai sakaci da lokaci iya cikin masu tafka asara da bata da kama to saboda haka lokaci mai tsada ne amma ya fi tsadar gaske a ramadan minti ɗaya a Ramadan, minti ɗaya, darajarsa ta fi ta minti dubu a lokacin da ba Ramadan. Minti ɗaya a Ramadan, tsadarsa ta kai ta minti dubu ko fiye da haka a watan da ba Ramadan ba. Ki san da wanda, ki kula da lokaci. Kiwa kan ki tsari lokacin aikin gida, lokacin kula da yara, lokacin kaza lokacin ibada lokacin karanta alkur'ani karki zanto sakakaka baki da tsari karki da wannan kiwa rayuwarki tsari kowane aiki ki ware mai lokacinsa kar wani aikin ya shiga cikin wani lokacin to idan kin yi wannan zaki riba ci wata ki sawa kanki cewa a ramadan din nan mai zuwa da yardar Allah da horewarsa zaki katamar qur'ani kamar kaza za ki sauke ƙur'ani kamar sau kaza kiwa wannan alƙawar Allah wannan alƙawar kuma ki sa a ranki ki rage kalle-kalle kallon waya kallon sikirim na talbijin ki rage su hatta malamai suka ce ko kallon wa'azi ne ma to ki rage shi a wannan wata ki aiki da kanki ki karanta ƙur'anin ki nafilar ya fi ki zauna ki da saboda ana so jiki ya saba da ibada domin so ake jikin amai sabis da garan bawu wanda zai kai shekara guda cajin da ake yi wa jiki inda ya caju da gaske a ramadan sai ta kai har da imanin jiki malamai sun ce iya cikin hikima in ki fuskanci ramadan fuskanta mai kyau to za ki yi wa jikinki tattalin imani da tauhidi da taƙawa har na shekara guda domin Allah ta'ala yana cewa kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum sai ce la'allakum tattaqun taqwa shine result da ake fita da shi a cikin Ramadan taqwan nan kuma za ta jagoranci ki har shekara a ga kin ƙara kusa ga Allah kin ƙara biyayya wa miji kin ƙara zagiya wajen tarbiyyar yara kin ƙara kaza kin ƙara kaza kin ƙara zumunci duk so ake ramadan ya koya miki wannan to idan baki mai tanaji ba babu shakka wannan alkhairan ba za ki same su ki tanaji lokaci daga cikin lokaci ki kula da sallah lokacin ki kula da sallah ba dalili bane kuma Allah ba zai karbi uzurin ba a ce wai aikin gida aikin gidan miji wai shine abin da zai hana ki yin sallah a lokaci wannan Allah ba zai karbi wannan uzurin ba wannan ba uzuri karban bane a gun Allah musamman ku mata musamman ku kasa kunne ku ji kuna da sakaci wajen yin sallar magariba a lokacin ta ko da azumi ko ba azumi sallar magariba kuma wata hikimar Allah duk sallolin nan guda biyar sallar magariba ita ce mai takaitaccen lokaci lokacin ta yafi kowanne lokacin sallah karami amma ke sai ki ga ba kya sallar magariba har sai lokacin isha ya zo wallahi summa tallahi duk wanda ya bar sallah a lokacin ta bai yi ba har wani lokacin sallar ya shigo babu uzuri babu uzuri a shari'ance to Allah ba zai karɓi wannan sallar ku ji da kyau ki tsara duk abin da zaki na girkin azumi ana kiran sallar magariba a masallacin unguwanku ki sha ruwa ki addu'an buɗe baki ki sallar magariba daga nan ki ɗora duk abin da zaki amma karki yadda a ce kina gwama sallan magariba da ashan wannan ba daidai bane ba dabara bace wannan kuma hasara ce ki kiyaye wannan na san ku ne da kyau mata dewa suna sakacin wannan mala dewa wallahi wai su suna ganin kamar wai wai wannan aikin da dawainiyar kayan buɗe baki wai shine hujjar su shine dalilin su wannan ba dalili bane Allah ba zai kai wannan uzurin ba ki tsara lokacin aikinki ki tsara lokacin ibadarki ki tsara lokacin kula da da yaranki ki tsara lokacin kula da bigidanki duk tsari lokaci ake masa in kina so ki ribaci ramadan lokaci zaki amfani da shi kar ki yadda ki dinga zirarar da lokacin ki aikin maza dole ki tsara lokacin ki lokacin karatun Qur'ani lokacin nafilfili lokacin zuwa wajen tafsiri naku na mata lokacin kaza lokacin kaza lokacin girki lokacin saukewa lokacin kaza duk ki tsarawa rayuwarki wannan lokacin sai ki ga Ramadan iya zuwa kina ribata sa kwanaki Ramadan suna zuwa kina cimma burinki akan watan abu na gaba na hudu shine ki sa a ranki zaki farantawa wani ko surai a wannan watan sanadiyar yaye musu wata damuwa da zaki yi wani bangaren hadisi ma'aike ke cewa sallallahu alaihi wasallam inna allaha ma'al abdi ma kana al'abdu fi auni abdi dukkanin mu nan dukkanin mu muna da bukata ku shi yasa yake cewa fattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ku ji tsoron Allah da kuke daga hannu kuke roƙon sannan ku kula da zumunci in kina so wannan buƙatar taki ta ranki wata buƙatar ta ƴaƴanta wata buƙatar ta samun lafiya wata buƙatar ta zaman lafiya da mai gidanta wata buƙatar ta zaman lafiya da ƴan uwanta wata buƙatar ta kaza kaza kaza kaza kaza to wannan ɗaiɗaikun buƙatun da kowa iya da su hanya shortcut na biyan wannan buƙatar agun Allah shine ke taimaka bayan Allah kar ma ki daga hannu ki ce Allah yi min kaza in dai kina taimakon bayin Allah wallahi sai Allah ya biya miki bukatun ki wanda haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ki farantawa bayin Allah sanadiyar irin abin da Allah ya baki da wadata wani damuwarsa a yau ba za ta wuce naira dubu ɗaya ko biyu ba ita ce damuwarsa manzan Allah kuma yana ce sallallahu alaihi wasallam man farraja an muslimin kurba min kurbi min min kurbi turiya farraja Allah an kurba min kurbati wal qiyam duk wanda yayewa wani musulmi damuwa daga cikin damuwoyin duniya Allah yayi alƙawarin yayi masa damuwoyi irin damuwoyin lahira yawma la yanfa'u walun wala banun idan kin yayewa dan uwanki musulmi damuwa a yau ke kuma ba ma damuwar duniya ba har ta lahira sai Allah ya yi miki ki kokari kin san marayun da suke kusa da ke wanda da kuna tare da da ita matar da mai gidanta lafiya to yau mai gidanta ya mutu an bata da yaya ke kuma ga mai gidanki iyalan da rai kuma kina cikin walwala da wadata alhamdulillah to ki sa a ranki zaki taimaki wannan baiwa Allah ba sai ta zo ta ce ku taimake ta taimako kafin a zo a roƙi ka kai da kanka ya fi lada ka fi girmama mutum kuma Allah ya fi ƙaunar wannan ki sa wannan a ranki za ki ke shawartar mai gidanki a sa taimakon bayan Allah cin abin da Allah ke hore mai in kin ɗan wannan ɗabi'a ke kuma Allah zai taimaki ki ta inda ba ki zaton tsammani ku sa wannan a rai a taimaki bayan Allah waɗanda suke cikin rayuwa ta kunci duk kuncin da yake cikin fowa'ansu in dai kira da miji duk ƙaramin ƙarfin mijin ya fi kuma wanda za a ce tana da zama ba ta da mijin ya fi a ce ga wanda take zaune da marayu ita kuma ba ta da mijin magana ki sa a wannan ki sa taimakon bayin Allah a cikin tsarin ki na Ramadan wata falala idan kin ci da mutum ɗaya a Ramadan kin ba shi abin buɗe baki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a kirkiri ladan azumi separately za a ƙara akan nake kuma azumi Allah ne kadai ya san ladan da ake samu asawmu li wa ana ajzi bihi in kin bewa mai azumi loma ɗaya ko dibino ko fiya wata ko wane ne ya karye sha ruwa ya buga bakin ji daɗi to ladan da Allah zai baki za a kirkiri ladan azumi a baki in ji shugaba sallallahu alaihi wasallam abu na hudu ko na biyar kiyaye harshe ki kiyaye harshe ba gulma ba zagi ba munafici ba giba jin naman wani ki kiyaye wannan shi wannan a whole rayuwar mu ta musulunci haramun ne amma kuma ya fi haɗari a wata ramadan ya fi haɗari harshen ki kiyaye shi yanda cikinki yake azumi ba ki ci komai ba ba ki sha komai ba to haka ake so harshen ki yi azumi kire zaki kowa harshen ke yi azumi kar ya yi gulman kowa harshen ke yi azumi kar a yi munafurcin kowa da ke hadari shi ne mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya cewa mallam ya da kaunar suri wal amalu bihi wal jihar falaisu illahi lahu hajar min an yada ba amur shugaba yake cewa duk wanda bai bar ƙarya ba ko kirkiran ƙarya ko aiki da ƙarya bai bar wauta ba to Allah ba shi da bukata ya bar abincinsa ko abincinsa ma'ana ishirar banza ma ke in dai har baki ki bai samu linzami ba ba kiwa bakin ki linzami ba wajen zage-zage da da gulma da kaza da kaza da kaza marasa kyau to ki sani cewa ishirar banza zaki azuminki baya cikin layin azumin da Allah zai karba inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai ba kiyaye harshe ba to Allah ba shi da bukata ki bar ruwanki ko abincinki ki ci gaba da cin kayanki ma ba matsala bane in dai har zaki azumi amma azumin bai sa harshenki ya kamu daga zagi ko gulma ba in wata ta ka miki gulma ki sallame ta ki ce inni sa'im inni sa'im haka manzon Allah ya ce iza sha ta mahu ahad idan ɗaya zo ya zage ka ko ya ma wauta to manzo Allah ya ce ka ce inni sa'id inni sa'id ni azumi nake ni azumi nake karki yadda wai da kunya wata ta zo ta dinka miki gulma gidanki ɗakin ki falon ki akar ki da ki sallame ta kawai ce alfarmar watan ya fi karfin wannan ai wannan ba watan gulma bane watan neman rahamar Allah ne watan neman gafaran Allah ne watan neman jinkin Allah ne abu na gaba wata ne na addu'a watan addu'a ne watan karɓar addu'a ne wata ne da ake so musulmi su yawaita addu'a manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce inda lissa'in du'a layurat mai azumi iya da wata addu'a da in yayi Allah ba zai mayar ba, Allah zai karba. Shi ne ma'aiki yake koyar da mu cewa addu'ar da zaki lokacin buɗe baki. An kira sallan magariba, dibino ne Allah ya hore miki, ruwa ne, wani ɗan bishiya ne za ki fara buɗe baki, to bayan kin yi addu'ar buɗe baki sannan ki biyo baya da addu'o'inki na damuwar jabin Allah. Allahumma laka samtu ala rizquka aqtartu ko abin da ya kama da wannan na addu'ar shan ruwa sannan kuma ki dinga faɗa wa Allah bukati Allah ga ƴaƴana Allah ga mai gidana Allah ga kazanawa Allah ga ƴan uwana Allah rahamarka Allah mahaifana Allah ga ƙasata Allah ƴan uwana musulmai Allah kaza Allah kaza karki ji shakkar faɗa wa Allah bukata a gunki ne kike ganin mai girma ce amma gun Allah ba mai girma ba ce duk abin da Allah zai mana a duniyar nan wallahi abin Allah bai ma isa kallo ba ko menene karki ji shakkar faɗa wa Allah bukatar ki ki yace mu roƙe ki zai amsa mana ud'uni astajib lakum ku roƙe ni ji Allah zan amsa muku Allah iya fishi da wanda ba sa addu'a iya fishi da su kuma Allah ya sanya mu suna masu girman kai ne wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wali yu'minu bi la'allahum yazidun ku yi addu'a wata kamar addu'a ne nana Aisha radiyallahu anha ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a goma karshe iya yawan addu'a Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna wannan addu'a ce da manzo Allah ya fi yawan yin ta idan Ramadan ya zo karshe domin iya neman afuwa wa Allah kuma iyayi wa Allah kirari shi mai afuwa ne mai son afuwa mu dinga neman afuwan Allah da jin kansa mu roki Allah zaman lafiya mu roki mu roki Allah shiriyar yaranmu mu roki Allah matsin rayuwa da ake ciki Allah ya kama na karshen sa mu roki Allah ya bamu zaman lafiya mu roki Allah ya dawo mana da kwanciyar hankali da arzikin mu wannan duka wa ma zalika Allah bi azmi wannan ba komai bane abun Allah mu roki Allah muna masu kaskantar da kai muna da yakinin Allah zai karba kuma zai biya mana Ramadan wata addu'a ne Ramadan ya uwa wata ne da ake shigarsa kuma ake so a ƙara azuma ibadar ki ta yau ta fita jiya ibadar ki ta gobe ta fita yau ibadar ki ta ta jibi ta fita ta gobe haka ake so ana so ki shiga Ramadan amma ki dinga ƙara wuta har zuwa ƙarshen sa ina za mu koyi wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce idan goman ƙarshe ta shigo na Ramadan ishtadda mi'zara wa ayqaza ahla wa ahya layla manzon Allah normally ma mutun ne mai yawan ibada amma idan Ramadan ya zo iya ƙara ibada idan kuma goman ƙarshe ta zo shi ma iya ƙara lullinka ibada an ce iya kaura cewa shimfiɗa ba ya kwanciya bacci iya tarewa masallaci iya ƙara ɗamara sannan kuma iya tada iyalansa hakan hadisi ya inganta mazan Allah yake ishtadda mi'aizara wa aiqaza ahala wa hayalai iya raye daren gaba da ki Allah ya ce li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'ata amma duk da haka bai bacci ba ina kika ga bacci da daga bacci watan ramadan ya yan uwa wata ne da Allah ke matso ta aljanna kusa kusa wata ne da ake nesan tattauta wa ramadan watan alkhairi ne kuma ana addu'a kuma ana shiri kuma ana kimsi kuma ana tanaji karki sa hidimar sallah ko kele-kele a gaban ki ki sa hidimar yawaita ibada kawai watan ba don ado Allah ya kama da shi watan don mu yi bauta don kuma Allah ya karɓi bautar mu don ya mana rahama sai ya jawo mana da watan ya kama da shi don uwa ana mana ishara lokaci yayi bisa irin kashaniya ta rayuwa ba mu fara a lokacin da ya kamata a fara ba domin wasu uzurruka kafin na zuran din to duk da haka dai mun cimma abin da Allah ya kaddara za mu cimma dole za mu samu matsayi a nan domin kada a takwarwa su da yawa abinda muka faɗa daidai wannan gam da katare daga Allah abinda muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya fi babu shakka ku ɗau wannan shawarwarin guda shidan nan duk wanda ya ɗauke su insha Allah zai fita daga Ramadan da kyakkyawar sakamako Allah ya mana albarka Allah ya ƙara wa wannan makarantar ta mu albarka Allah ya zaunar da mu lafiya zan ba da abin magana ga malam wai Allah zan da kuma sai a fi da addu'a insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah wata bayar Allah tana neman addu'a tana tsace da amma kun bai cika alƙawari to wannan kusan shirya da aka yi wa da rubuta kuma wannan ba abun ba abun wasa bane alƙawari abu ne mai girma abu inna Allah da kana masabuza kuma daga cikin yaban da yake wa annabi Isma'il mai cika alƙawari wa qul fil kitabi Isma'il innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulan nabiyya ke a matsayin ki rage ta masa bayan addu'a to ki dinga koya masa alƙawari ki zaunar da shi ke da shi kina cewa duk abin da ka san alƙawarin ka wurin ka karbe shi bayan addu'a da ke za a taimaka a cikin wannan mutum ina fata kina ji da ke za mu haɗu mu cika wannan burin ki zaunar da shi wani a duk ɗinkin da ka san ba za ka ba za a same shi abunka a lokaci ba kara karɓa ƙwara a ji haushin ka wajen ƙin karɓa da a ji haushin ka wajen cika alƙawari ba saboda ka wallahi wannan matsalar shi taroli masu yawa gaskiya kuma abu ne ba mai kyau ba mazan Allah fa domin haɗari na karya alƙawari ya sa ya cikin alama ta munafiki ayatul munafiq talat idza hadasa kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina qala akwai kariya kawai tsoratar da shi Allah ta'ala ya ba mu ikon gyarawa to muna addu'a ga shi da sauran teloli da mu duka Allah ya ba mu ikon cika alƙawarin da muka yi na rayuwa na'am to dama haka manzon Allah ya koyar ke din abin da yake in gaske ne ki ci gaba da yi hasarar da in karbar aikin to ke ba ki a ciki ita da ta ƙi saukowa to ita ce mai cikin hasara da kuma Allah ba zai karɓa ki ta ko da ba za ta amsa ba ki mata sallama ko da ba za ta amsa ba in wani abun jaje ya samu ki je ki mata jaje ke kin sauke nauyin da shari'ar musulunci tsora miki ba dan ita ke ba dan Allah kike yi dan ki kwatar da aikin ki daga asara kike ita ma kuma in dai musulma ce muna kiranta da babban murya ta ji tsoron Allah ta yi fada da shi ta sauke wannan gaba amma ke tun da kin sauke kina wannan kina wannan ina roƙon ki ke ma ki tsaya kada shi dan ya ci nasara kai ki dore ki daure ki cigaba da wannan ko da ba za ta karɓa ba duk abin da ya faru ki mata sallama ki je gunta ki gama abin da yake gida gidan ki wannan shi ne abin da shi da ta shi yawa ke da kin kuɓa ta kin tsira duk asarar da ake faɗa da ba za a karɓa yaki ba ana cikin fushin Allah ke ba ki a ci ita ma kuma muna mata nasiha da addu'a Allah ya da hankalinta Allah ta'ala ya sauko da wannan gaba da take Allah ta'ala ya sauko daidai ta gaba da. Assalamu alaikum. Dalili. Addarki guda wanda uwa ɗaya ko uba ɗaya ko gidan ku ɗaya amma kuma kina mata magana ba ta masa da wani dalili. In kuskure kika mata kin san gunda kika mata kuskure ki je ki nemi yafiyar ta ba laifi ba. To adda wance na san abu kaza na taɓa miki har kika sa bai ba kiya jin daɗin zama da ni to da Allah ki haƙuri. ina haɗa ki da Allah ki yafe ni in dai wannan matsalar ce Allah da ba zan kare miki ba shi ya wuce ki zame ta ko kuma in kin yi kin kin kasa gane me kika mata ba ta miki magana ki same ta ki ce to dan Allah ina so ki faɗa min me dalilin da yasa ba ki magana in laifi ne miki ki faɗa min laifin sai na daina miki ba sani ba in ta yi tunda gidan ku ki faɗa ma haibanki sai su yi ga magana amma zaman ku a irin wannan yanayin gida ɗaya kuma addarki ce ba ku magana ba daidai bane ba musulunci ba ne ba addini ba ne za a shaidan zai shiga tsakaninku ki ta kokari idan kokarin ki bai kai ga nasara ba ke sa mahaifanki a ciki ko wanda suke gaba da ki a shekaru ya siga kuma a samu matsala insha Allah Allah ya rasa kanu binta azumi ne ta gama yau ne ba a kama da mana shi ta sha ta tsira ta tsira da kyar bashin azumi ake binta to bata rama ba sai yau deadline kamar gobe za a fara mazan yau ta gama ta ci kwana yawa ta yi amma dai kace sake irin wannan sakaci an gane da kyau ko yanzu ne magana cewa shekara guda wata goma sha ɗaya a gaban ki amma ba rama ba sai an zo dab ana gobe gobe za a fara azumi ki sake rama wannan ba daidai bane iya ci iya sakaci amma dan ta rama yau gobe an fara mazan wannan ba matsala bane yayi a cikin shaban ta rama ba a ramadan ba wallahu ta'ala sai kuma an bashi abinci sai ya ciye bai almajirai da niyyar kamar ya yi ciyar kera a wannan ba daidai ba ne akwai azumin da ciyarwa za a yi a maimakonsa akwai azumin da kuma ramawa za a yi dole kamar jinya kamar al'ada ta yamaci kamar jinin haihuwa na yamaci da jinya tsakanin namiji ko mace wanda jinya za a iya warkewa to wannan azumin da aka sha ba ce ba za a yi rama ba za a yi tsoho tukub ko tsohuwa da ba za ta iya yin azumin ba to ita wani ciyarwa za a yi mata wa'ansu malamai suka ce juna da ke cikin ƙyamaci junan ya sa ta sha azumi to wannan ciyarwa za ta yi ko ta sha azumi sanadiyar shayarwa shan da ɗan yake yi zai hana ta yin azumi to wannan shan da zai hana ta azumi sai ta ciyar a maimakon azumi amma in jinya ce normally jinya kika sha ramadan dan jinya to rara azumi za a rama ba ciyarwa ba mai gidanki mijinki idan har jinya yayi kuma ya warke to azumin zai rama ba ciyarwa zai wannan abincin da yake biya almajirai sadaka yake amma ba ce ba ba azumi yake ba rama azumi yake sai mu ji me yasa ya sha azumi jinya ce wanda zai warke in ya warke to azumin zai rama ba ciyarwa zai kuma ciyarwar ma an ta kama ya je tambaye malamai da ake wallahu a'lam